عاقبة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha biyu ga watan jimadal ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna cikin sura ta ashirin da takwas a cikin wannan wato sura mai albarka muna cikin suratul namli wadda sura ce ta 28 sannan mun yi darasi guda uku yau za mu tashi darasi na hudu muna roƙon ubangiji madaukaki suratul qasas afwan suratul qasas muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai za mu tashi aya ta 42 daidai nan ne ko darasi na uku to bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون
Allah madaukakin sarki yake wa laqad atayna Musa alkitaba hakika mun bawa annabi Musa alayhi salatu wassalam littafi shine a taura min ba'di ma ahlakna alqurun alula bayan mun halakar da wato karnoni jama'u na farko basaira dan ya zamto abun lura da abun wato hanzari da kuma kula linnasi ga mutane wa hudan kuma ya zamto shiriya ne wa rahmatan ya zamto kuma jin kai la'allahum yatadhakkaru domin mutane su zamto yatadhakkaruna suna tintintini don gane da abin da ya faru da waɗanda suka zo gabanin malai yake khubiru ta'ala amma an'ama bihi ala abdihi wa rasulihi musa musa kalim Allah madaukakin sarki yana bada labari dangane da abin da ya yi ni'ima da shi akan bawansa kuma manzansa annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda min inzali taurati alaihi ba'da ma alaka fir'aun wa mala'ahu dangane da saukar da taura da aka yi masa bayan Allah madaukakin sarki ya halakar da fir'aun da shi da yan tawagarsa iza Allah yake min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula yani annahu ba'da inzali taurati lam yu'azzab ummatan bi'amma bayan an ci saukar da a taura ba wata al'umma da Allah ya ƙara halakarwa daga mutanen annabi Musa ba ƙara halakar da wata al'umma gaba ɗaya ba tun daga kan annabi Musa alaihi salatu wassalam bal amrul mu'minina an yuqatalu a'da Allah min al mushrikin daga baya kawai sai Allah madaukakin sarki ya koma ba wa annaba umarni cewa duk wanda suka ki kawai a yake shi za Allah yake waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu بالخائعة يتي فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أقول حديثي لك أبو سعيد الكدري سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه wanda ya jinjina zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam da yake cewa ma ahlaka Allah qauman bi azabin min as-sama'i wala min al-ard illa qawla Musa Allah madaukakin sarki bai taba halakar da wata tawaga ba wasu mutane da wata azaba daga sama ko ƙasa ko a ce ƙasa ta kama su ko kuma a ce wato daga sama a musu ruwan duwatsu na jahannama sai bayan sai kafin annabi Musa alaihi salatu wasalam sannan sai karanto wannan ayar wa laqad atayna Musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna alula basaira ay min al'ama wal gai sai zamto abun lura daga makanta da kuma halaka wahudan kuma ya zamto shiriya ne zuwa ga gaskiya wa rahmatan wato kuma ya zamto jin kai ne ilal amali saliha zuwa ga ayyuka waɗanda suke na ƙwarai Allah ya ce la'allahum yatazakkarun dan su zamto suna tintintini da abin da Allah madaukakin sarki ya mutu aziri sai Allah ya ce ni وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت كنت من الشاهدين
Mm.
ولكننا أنشأنا قرونا تتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين mala yace ya qulu ta'ala munabbihan ala burhani nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma ya fara magana yana ba da dalili da hujjoji da suke nuna cewa lallai annabi alaihi salatu wa salam annabin Allah ne haitu akhbara bil ghuyubil madiya gashi zai ba da labarin abun da baya nan aka yi yanzu zai ba da labarin sa abubuwa na gaibu kenan khabran ka an ka an wato ka an sami'ahu shahidun wara lamma taqaddam kai ka ce abubuwan da zai bada labari wato yana nan duk abubuwan da aka yana halarta akai sai ma yake wa huwa rajulun ummiyun la yaqra'u shay'an min al-kutub alhali annabi alayhi salatu wassalam ummiyi ne la yaqra'u shay'an min al-kutub shi baya karanta komai a littafi da ja baina qaumin la ya'rifuna shay'an min zalik ya taso cikin mutanen da ba san komai akan haka ba kamar yadda Allah madaukakin sarki wato kamar da annabi alaihi salatu wasalam ya ba da labarin na na maryam ita da danta annabi isa alaihi salatu wasalam to shi isa Allah yake mana anan wa ma kunta bi janibil garbi baka nan a gefen wato yamma yamma da dutsen turi saina baka yamma da dutsen iska baina ila musa al'amra lokacin da muka yi wahayin al'amari zuwa ga annabi musa annabi alaihi salatu wasalam baya gurin amma gashi yana ba mu labari yanzu muna ji to shine Allah yake ƙara tunatar da kafiran Makka cewa lokacin da wato aka yi wa Annabi Musa wahayi Annabi alaihi salatu wasalam baya gurin wa ma kunta min ash-shahidin kuma baka halarta a daidai lokacin ya Allah yake walakin na sai dai mu an sha'ana qurunan mun halitti mun samar da wasu karnoni jama'a jama'a fa ta dawala alaihimul umr sai zamani ya musu tsaho kamar yadda Allah yake alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al hajj wato zamani ya do mutun ya dade a gurin sako sai ya saba dai ko kuma idan ya samu lokaci Allah ya ara mai shekaru da lafiya sai ga yana ta shuka tsiyarsa sai ya dauka cewa komai zai iya yi to shine Allah madaukakin sarki yake ga ya mana cewa an halitta wasu qurun zaka ce karni kuma shekara 100 kenan an yi karnoni daban-daban fata dawala alaihim al'umru wato rayuwa ta yi musu tsawo wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana abin da ake magana akan shi ne bayan annabi Musa an yi wasu karnoni sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam ya zo daga baya to kaga wannan labarin in ba gaibu ba wa zai gaya masa sai dai Allah madaukakin sarki ya gaya masa cewa ga abin da ya faru ya faɗa to shi sa Allah yake wa ma kunta sawiyan kuma ba ka zaune fi ahli madiyana cikin mutanen madiyan tatlu alaihim ayatina da zaka rika karanta musu da kake karanta musu ayoyin mu wato baka cikin su ballanta za a ce ka rika yi musu shirka ko ka rika sanar da su wasu ayoyi na Allah madaukakin sarki su mutanen madiyan sai Allah yake walakin na murtilin sai dai walakin na kunna murtilin sai dai mu mun kasance mu ne masu aiko da manzanni inji Allah madaukakin sarki sai Allah yake ne وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون Allah madaukakin sarki yace wa ma kunta bi janibi tsuri ba kuma ka gefan dutse a gefan dutsen ba ka gefan sa can tsare an ce baya wato yamma da dutsen yanzu kuma baya gefan sa kudu ko arewa idna dana idna daina lokacin da muka yi kela muka kirawo annabi Musa alaihi salatu wasalam kamar yadda Allah yake gaya mana a can wato surata Ali Imran ne cewa wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyum yaqulu maryam wa ma kunta ladaihim iz yaktasimun baka nan lokacin da za su yi ƙuri'a kowa ya jefa alƙalamin sa akan waye zai raini wato nana maryam alaiha salam wa ma kunta ladaihim iz yaktasimun baka gurin lokacin da suke rigima kowa ya ce shi zai daure ni kowa Allah madaukakin sarki ya ga yawa annabi alaihi salatu wassalam wannan kaga a surati hud ma haka yake tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qablu hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin sannan kuma haka yi kuma faɗa a cikin surati hud din da yake wa zalika min anba'il qur'ana qussuhu alayka sannan haka yi kuma faɗa a surati yusuf cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim in ajma'u amrahum wa hum yamkurun haka Allah madaukakin sarki ya taba da wannan labarin hakan ka dawo cikin suratu daha da Allah yake kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dhikra kaga wannan duk tunasar da Annabi alayhi salatu wasalam ake da kuma al'ummar sa cewa lokacin da duk wa'inta al'amuran suka faru baya nan tunda yazo yanzu matsala ta shekara dubu ko sama da dubu yana bada labarinta kuma daidai yadda take wanda wasu sun zo daga cikin ku sun gaji littattafai kafin su taku aiki da attaura da injila sun san irin wayannan maganganun a ciki kuma sun sa annabi alaihi salatu wasalam baya rubutu baya karatu to ballantana a ce zuwa ya karanto a littafin ko kuma ya rubuto ko aka rika gaya mar yayi shakka ko shakka babu duk mai hankali zai fahimci cewa wannan wahayi ne tsantsa da Allah madaukakin sarki yayi masa to yi za yanzu anan ya kuma tuna mana cewa kuma kunta bijani bi turi idna daina baka gefen dutsen lokacin da muka yi kela muka kirawo annabi Musa walakin rahmatan min rabbik sai kawai rahama ce daga ubangijinka Allah ya yi maka rahama litunzira qauman dan kai gargadi ga wasu mutane da ma ma atahum min nadhir min qablika wanda wani mai gargadi bai zo musu ba wani annabi bai zo musu ba kafinka domin sai da laraba suka shiga ayyamul fatra sun shiga wani irin yanayi da Allah madaukakin sarki wato yake gaya mana a cikin suratul maida na an zo yanayin fatara ba manzo sannan suna buƙatar suna kishirwar ilimi sannan Allah madaukakin sarki ya aiko da annabi alaihi salatu wasalam shine la'allahum yatazakkaru an aiko da mai gargadin ne kafin ka ba aiko da wani mai gargadi ne min nazirin min qablika ba aiko da shi ba kafin ka an musu haka ne la'allahum yatazakkaruna dan su zamto masu tintintini da tunani dangane da abubuwan da Allah madaukakin sarki yake gaya musu sai Allah yake ne walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim sayaqulu فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين Allah madaukakin zargi yace walaula an tusibahum musibatun dan kada ma wata musiba ta zo ta tafe su bi ma qaddamat aidihim dan gane da abubuwan da hannunsu suka tsoro wurta suka aiwatar na laifi wata musiba ta zo ta same su fa yaqulu har su zo su rika cewa rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan dan ne baka aiko mana da manzo ba ko kuma ina ma ka aiko mana da manzo fa na tabi a ayatika da mun bi ayoyinka wannan hanzarin da za su bayar da ba aiko da manzon ba wannan abin za su faɗa cewa ya ubangiji da ka aiko da manzon za mu biji to baka aiko ba to yanzu an aiko kuma sun karya kai sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa fa na tabi ayatika wa nakuna minal mu'minin ba ma minal muslimin ba fa cewa an ka aiko da ayoyin za mu kasance cikin almu'minina waɗanda suke mu'minai martabar su ta wuce ta musulmai kamar yadda Allah ya faɗa ne a cikin suratul an'am an taqulu inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim lagafilin aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum kaji ƙarya cewa da Allah madaukakin sarki ya saukan musu da littafi da sai sun fi kowane irin mutane da aka saukarwa da littafi shari'a sai sun fi su zama mutanen kwarai sai Allah yake faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma aidan ce kuke yi hujjoji masu ƙarfi sun zo muku daga ubangijinku da kuma shiriya da jin kai amma duk ba su bi su ba kamar da ya faɗa a na'am ko kuma a suratul nisa'i da yake rusulan mubashirina wa mundirin li alla yakuna lin-nasi 'ala allahi hujjatun ba'da rusul ko kuma can ma idza ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum 'ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadirin sai ce faqad ja'akum bashirun wa nadir wallahu ala kulli shay'in qadir wato ya ahlal kitabi ya ku wadanda aka bawa littafi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul hakika manzon mu ya zo muku yana muku bayani a wata dadewar da kuka yi ba dan aiki ba mai gargadi a tare da ku ba malamin da zai gaya muku gashi wannan fari ne wannan baki sai Allah madaukakin sarki yace to wato an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nabi dan kar ku zo rana alkiyama ku ce mai gargadi kuma ko mai albishir bai zo mana ba wanda zai gaya mana wuta da aljanna bai zo ya same mu ba sai Allah madaukakin sarki yace wallahu ala kulli shay'in faqad ja'akum bashirun wa nabi to gashi nan dai mai gargadi da bishara ya zo muku dan kar ku zo ku bada hanzari wallahu ala kama kai ne da mai yankan wuta sai me yasa zaka zo ka yanke wuta sai ai sai ai ba a kawo min notice ba zaka iya bada wannan hanzarin ba a kawo min notice wata kila ya iya daga ma kafa tunda ba zo an gaya ma ba ko kuma mai gidan haya da wato landlord ɗinsa ya zo ya ce ta je ce ai baka bani notice ba kuma ko a kotu ka'ida je ka waje wata uku zuwa sama to kaga wannan uzuri ne kuma Allah ya kira wa makuna mu'azzibina hatta na ba'ata rasula to in ba ai haka ba dan adam zai zo ba da hanzari shine Allah yake wallahu ala kulli shay'in qadir lalla Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai sai Allah yake ni فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون Allah madaukakin sarki yace falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga gare mu inji Allah madaukakin sarki kalu sai suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa kaji duk wancan cika bakin da suke a baya yanzu kuma hanzarin su shine wai dan me yasa baba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da aka bawa annabi Musa ba na mu'jiza da littafi kaga annabi Musa alaihi salatu wasallam ai ya zo da mu'jiza kala kala ya zo da wato almannu wa salwa ga wato fa'alna alaihi wa tufana ko yawwa wannan abubuwan guda tara wal jara wadda fadi a wal jara da wadda fadi a wadda ba ayati mufassalat duk wannan abubuwan da hannu da kuma sanda wani yasa ba ba annabi alaihi salatu wasalam irin wannan kwabo da kwabo ba sannan kuma me yasa bai zo da littafin da fi jumlatan wahida ba aka rika saukan mar guntu guntu yau aya biyar gobe uku shine yanzu kalubalen da suke faɗa laula utiya mithla ma utiya Musa dan me yasa ba ba baki irin abin da aka ba annabi Musa ba Allah yake awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu wa ne mutum sai Allah yake to shi ma annabi Musa ba ku kafirce abin da aka baki ba tun da san ai shi ma kun kafirce masa saboda haka dabi'a ku ce yanzu ma an ba wannan annabin shi ma za ku kafirce masa shine awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu qalu sai suka ce to kaga sai irani a wata kira'a sahirani wato sihrani dai a taura da qur'ani suka ce duk gaba ɗayan su tsafi ne idan ka dauki ra'a sahiran da annabi Musa alaihi salatu wasalam da annabi alaihi salatu wasalam suka ce duk matsafa ne to ka kowace daga ciki ai tsanyar magana cewa littattafan littattafai ne na tsafi na dabo kawai ko kuma sahirani suna nufin annabi Musa a zance mafi inganci da malamai suka yi da annabi alaihi salatu wasalam suka ce matsafa ne tazahara da suke taimakawa juna wato wannan tsafin sa zai kare sai wannan agaza wannan sai Allah madaukakin sarki yake to sai suka ce wa qalu sai suka ce kaza inna mu de mu bi kullin kafirun da a taurar da injilar da annabi Muhammad din da annabi alaihi Musa din duk mun kafirce musu danyar magana kenan kada ne wani danyar magana shi yasa babu ranar da bai yahudi zai taba cika ba alkawari babu shi mun sha wannan maganar isra'ila ko filistin ai ta zama tayi za a sha bakin tayi a kai domin Allah madaukakin sarki ya ga ma walan tabba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum shine kaida idan mutanen filistin suna so su zauna lafiya da isra'ila to su koma yahudawa shine kawai mafita wannan abin da Allah ya faɗa ba zai soke ce ba aya ce ba ba ba ba mansuka ba ballantana a ce an shafe ta wani abu ya zo ya fara haka to shine Allah madaukakin sarki yake suka ce gaba daya da annabawan da littattafan nasu duk mun kafurce musu sai Allah yake ne نعم.
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين نعم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله مم.
إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa qul fa atu bi kitabin min indillah to ku zo da wani littafi daga gurin Allah huwa ahda minhuma wanda yafi qur'ani da at-taura wato shari'a wanda yafi qur'ani da at-taura tunda kun ce gaba ɗaya kun kafurce musu to ku ka littafi amma daga gurin Allah wanda ya bi shi shari'a shine ahda minhuma attabi'uhu ni kuma zan bi shi aka annabi alaihi salatu wasallam ya jefa musu wannan hanzarin cewa in dai kuka kai littafin da yafi wanda na zo da shi da taurar da annabi Musa ya zo da shi wanda kuka kafin cewa tinda ya fi wa'annan shirya ni kuma zan bi in kuntum sadiqina in har gaskiya kuke faɗa sai Allah yake fa in lam yastajibu laka in har ba su amsa ma ba fa alam ka sani cewa annama yattabi'una ahwa'ahum ba abin da suke bi face soye-soyen zukatansu kawai wa man adallu mimman ittaba'a hawahu waye yafi bata fiye da ai ba wanda yafi bata fiye da wanda yake bin san zuciyarsa bi gairi hudan min Allah ba tare da kiriya daga Allah madaukakin sarki ba ya Allah yake inna Allah la yahdi qaumal zalimin lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai sai Allah yake ni ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون Mm.
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون Allah madaukakin sarki yace wa laqad wasanna lahumul qawla haƙiƙa mun bayyana musu wato zance shine alqur'ani ko kuma mun saukar da shi guntu guntu kashi kashi shine wasanna lahumul qawla mun karkata musu zancen la'allahum yatazakkaruna dai su zanto masu tunani shi yasa ake saukar yau a saukar da sura kaza gobe a saukar da aya kaza duk dan su rika yin tunani su gane cewa inda ba daga gurin Allah yake ba da contradiction din zai yi yawa kullun yau wannan magana yau za ta ci karo da ta gobe amma babu wannan kaga wanda zai zo yanzu ya littafi a lokaci guda a lokaci guda zai fi samun sauki fiye da wanda yake yin sa wa- wato daki daki wataƙila in dai zai yi shi dogo a samu tsawon lokaci wataƙila yau dogo wata sa ya manta ya sa wani abu a baya shi yasa ake editing ko wai ba wasu su yi revising su duba wani ma ya kuma duba wani ya kuma duba sabanin wanda zai zauna a lokaci guda ya rubuta to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da zancen kuntu guntu saboda su zanto suna tunani su gane cewa wannan zancen ya fi karfin wani ya kirkirin shi sai Allah yake allazina atainahumul kitaba sune waɗanda muka ba su littafi min qablihi tun kafin zuwan annabi alaihi salatu wasalam kun bihi yu'minuna sun yi imani da zuwan annabi alaihi salatu wasalam domin Allah ya gaya mana a cikin injila annabi Isa ya bada labarin zuwan annabi Muhammad ya ce min ba'di ismuhu Ahmad cewa zai zo bayan sa sunansa ba Ahmad ya ba da labari kuma ya yi imani ne to sai Allah ya ce ne وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين
Mm.
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Allah madaukakin sarki yace wa idza yutla alaihim da zara an karanta musu littafi qalu sai sai amanna bihi mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina lallai wato su waɗannan alladina atainahumul kitaba min qablihi din to idan an karanta musu littafi za su ce mun yi imani da shi lallai wannan gaskiya ne min rabbina daga ubangijin mu yake inna kunna min qablihi muslimin lallai mun kasance kafin wannan zuwan wannan littafin na alqur'ani dama tan mu'minan cikin su kenan sai mun yi miƙa wuya zuwa gare shi kamar yadda Allah ya gaya mana dama su allazina atainahumul kitaba din nan sune dai wanda Allah ya faɗa a cikin Ali Imran wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khashi'ina lillah sune wayannan mutanen da Allah ya gaya mana ko kuma waɗanda Allah ya gaya mana can a cikin suratul isra cewa innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alayhim yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula ko kuma cikin ma'ida wala tajidannahum wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون sune dai allazina atainahum alkitaba din wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq Allah yace yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a shahidin wasu tsirari a cikin ahlul kitab kenan wadanda suka zo wasu ke fadan wannan ko kuma ka koma wato cikin kamar yadda Sa'id bin Zubair yake cewa ita wannan ayar da kuke gani nazalat fi 70 min al-qissina ba'athahum an-najashi ta sauka ne akan wato mutum 70 din nan da najashi ya aiko su walamma qadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qara alaihim da suka zo gurin annabi alaihi salatu wasallam sai annabi ya karanta musu yasin wal qur'an al-hakim har zuwa karshe to shine a karshe wa nazalat fihim hadhihi al-ayatu al-ukhra bayan wannan ayatin da Allah yasin din da Allah ya sauka musu annabi alaihi salatu wasalam ya karanta musu zuwa karshe to bayan nan kuma sai Allah ya saukar da Allah dina atayna humul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun su wa'ancan mutanen da najashi ya aika kenan mutum 70 sun yi imani da alqur'ani shine Allah yake wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi da zarar an karanta musu littafin Allah sai ka ji sun ce mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina wannan gaskiya ne daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin ai min qablu hadha alquran kunna muslimin kafin zuwa wannan alquranin an mun kasance muslimina muwahhidina mukhlisina lillahi mustajibina lahu cewa mu musulmai ne muna kadaita Allah muna sa ikhlasi kuma muna amsa kiran da Allah madaukakin sarki wato yayi shi zai ce ulaika yutawna ajrahum marratayn to irin wayannan wanda suka yi imani da Annabi Isa yanzu suka zo suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko suka yi imani da Annabi Musa alaihi salatu wasallam yanzu suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutawna ajrahum marratayn za a ba su lada rubi biyu ladan wato imani da Annabi Musa da Attaura da kuma ladan imani da annabi Isa da Injila da kuma ladan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isa Allah yake mara kai ne bima sabaru saboda hakurin da suka yi Isa Allah yake haula'il muttasifuna bi hadhihi sifa alladina amanu bil kitabi al awwal wadanda aka sifanta da wannan sifar sunan da suka yi imani da wato littafi na farko ثم الثاني سنة النبي يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول بالرسول الأول ثم بالثاني لا أباس لا دنس بدابي زود إيماني دا النباون دا سكي بدابي وكما منزمين دا سكي إيماني دا سو بدابي الله فتح وحسين سلكي دي بس كيسا الله يكي بما صبروا أي على اتباع الحق دنجني دبن جسيا to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa zai ba su lada kashi biyu ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abi Musa al-Ashari Allah ya kara masa yadda yace Annabi alaihi salatu wasallam yace salatatun yu'tawna ajrahum marratayn mutum uku Allah zai ba su lada rubi biyu mutum na farko rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyhi thumma amana bi Annabi yace mutumin da yake wato kirista ne ko ba yahudi ya yi imani da ahlul kitabi sannan ya imani da ni ya yi imani da annabi isa sannan ya yi imani da ni to shi ne abin tambaya a wannan gabar shin kiristan wannan lokacin ya shiga wannan hadisin ko bai shiga ba me yasa a misali yanzu in kirista abin da nake faɗa inda kirista zai zo musulunta yanzu idan ya zo ya shiga zai shiga ba me yasa kai yanzu ka yi zamani da Annabi Muhammad kai kai jiru shi dalilin sa yake wai bai shiga ba saboda bai yi zamani da Annabi Muhammad ba sai muka ce shi yanzu yayi zamani da Annabi alaihi salatu wasalam bai ba idan bai shiga ba me dalili magana da nake so yanzu kenan kawai cewa ai shi annabi Isa alaihi salatu wasalam ba su ma yadda annabin Allah bane cewa suka ɗan Allah ne to to kaga bai cika wannan sharadin ba yawa duk wanda ya yarda idan kirista ya zo da wannan sharadin ya yarda annabi Isa annabin Allah ne amma yana nan ba zai shiga musulunci ba sai zo musulunci yanzu to zai samu ladan sa ajrahu marratayn zai samu domin gaba ɗaya littafin a haka wani ma daga cikin su yake faɗa yake the most dangerous book on earth is bible therefore keep it under keep and lock it abin da ya faɗa kenan dangerous book saboda irin yadda aka harjiga shi aka lalata therefore yace kawai ka sa shi cikin akwati ka kulle saboda su kan sun yadda cewa akwai tabargaza saboda haka ba su yadda da bible ba ba su yadda da bible din na gaskiya sun rikita shi sannan ba su yadda annabi isa annabi bane Allah suka dauke shi saboda haka idan kirista ya zo yanzu ladansa ba mara kai ne bane ya dai yanzu musulunci ya koma watakila sai dai a koma wani gurin a samun masa ne mafaka mafaka shi ne cewa fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat ko yanzu sai Allah ya juya ma din da kyakkyawan niyya ya mai da laifukan sai zama hasanat ko lokacin azin na bita na kalla hadisin ne da tunani nace to idan dai aka ce ajrahu marratayn to wannan alul kitabi ake nufi mu kiristocin ne yanzu suke Allah Allah uku Allah annabi Isa Allah Allah Allah Maryam Allah saboda haka ba su bane ahlul kitabu su jahilai ne murakkabai a wannan harkar to shine Allah madaukake annabi alaihi salatu wasallam yake mutum na farko kenan yake kuma wa abdun mamlukun adda haqqul lahi wa haqqa mawalihi da wanda yake yaro yana da ubangida bawa kenan ko wanda ka dauka aiki misali ko yaranka yazo ya tsaya ya rike ma amana tsakani da Allah ya biya haƙƙin Allah kuma ya baka naka haƙƙin to za a baki lada rubi biyu sannan annabi alaihi salatu wasallam yace wa rajulun kanat lahu amatin fa addabaha fa ahsana ta'diba thumma ataqaha fa tazawwajaha da mutumin da yake da baiwa a karkashin sa kiyo da yi ya kyautata tarbiyya ta ya bata tarbiyya ya sa ta wata kila a makaranta ya kula da ita sannan daga baya ya yanka ta ya aure ta misali a zamanance ka ɗauko yar aiki yanzu housemaid ka kula da ita ka sa ta a makaranta ta shiga university ka aure ta zaka sha yawa to saboda haka wannan shine idan wannan matsala ta zo to ba shawara ba nake bayarwa ba to shine Allah madaukakin sarki yake annabi alaihi salatu wasallam yake wa'annan mutanen guda biyu gaba daya za su samu ladan su rubi biyu sai Allah yake ne na'am mun ƙara zayar to kaga Allah madaukakin sarki ya cigaba da gaya mana wato dabi'ar su cewa ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadrauna bil hasanati sayya sannan suna kauda wato munana da kyawawa wa atbi al sayyi'ata al hasanata tamhuha ko annabi alaihi salatu wasallam yace idan karka bibiyar kyawawan ayi wato munanan ayyuka da kyawawa innal hasanati yuzhibuna sayyi'at Allah yake zalika zikra lil zakirin lalle wato kyawawan ayyuka suna tafiyar da waɗanda su munana zalika zikra lil zakirin to lalle wannan shine wato tintintini ga waɗanda suke masu jin tintintinin to shine Allah madaukakin sarki yake wa min ma razaqnahum sannan bayan wa haka kuma min ma razaqnahum suna wato yunfiquna suna ciyarwa dangane da abin da muka azurta su wannan kalmar da ire-iren ta duk lokacin da nazo ina ƙara jinjinawa duk inda Allah ya zo magana arziki zaka ji yana magana cewa mu muka ba ku wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum ku ba su daga dukiyar da mu muka ba ku ba ta ka bace hikima ce ta Allah dukiya a baka miliyan goma a ce ka dau wani kashi ɗaya cikin arba'in ka bayar inda Allah ya ga dama kai za a bawa ya kamata ko da yaushe bawa ya rika tuna wannan duk lokacin da ka zo fidda zakka ka rika tuno ni'imar da Allah ya ma dan ni'imar zaben ka Allah ya cikin bayi ba da kalaka ba ba da yanayin gidanku ba ba da kaza da kaza da duka sai Allah ya ce kai zaiwa cikin biliyoyin al'umma yace kai yake so ka fidda zakka to yarda ce da kai da Allah ya ko a cikin masallacin nan mun sha ba da misali kawai a kwalkwale a ce yanzu so muke wani ya zama ma'aji zabe ne na Allah ko shakka babu ballantana a cikin halittun Allah gaba ɗaya da Allah ya yi na cikin al'umma annabi alaihi salatu wasalam sai ya zaɓe ka cikin waɗanda yake so ka riƙa bawa bayan sa wani abu inda Allah ya ga dama kai za a riƙa bawa to shi sa yake to wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma suna ciyarwa dangane da abin da mu muka azurta sai Allah yake ne وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين Allah yake wai za ta mai allagwa da sun zubancan banza su muminai kenan ya ta san zance zance mara kyau na ashariya ko na batsa a'radu anhu ai la yukhaliduna ahlihi wa la yu'ashirunahu ba ta takuda kansu da kuma iyalansu mutum ba zai bari iyalinsa ta tafi gurin da za a yi tasu ba ba zai bari ta tafi gurin da za a yi tsiya ba ko abin da yake kuma ba zai kai kansa ba shine a'radu anhu ba zai yadda da wannan ba Allah madaukakin sarki yace kamar yadda ya faɗa a Furqan wa idza maru bil lagwi maru kirama da zarar sun zo wucewa gurin da ake a saccen zance Allah yake za su wuce cikin mutunci ba ruwan su da wannan abu sai Allah madaukakin sarki yace wa qalu kuma zaka ji suna cewa lana a amaluna kaga mu aikin mu yana gare mu wa lakum a'malukum kuma naku yana gare ku kowa ya je abin da ya fi masa salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku abin nufi talim alim ba wani rigima la nafsa gil jahilina ba ma bukatar masu wauta jahilai waɗanda za su zo su yi mana bauta su kawo wa kallamahum bima la yaliqu bihim aljawab anhu ballantana ma kai musu magana ta gaya ma zancen banza wanda bai dace a gaya ma ba kaga ba ruwanka da su sai ka wuce ka kyale su daga abin da suke kenan to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana innaka na'am إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
Allah madaukakin sarki yace innaka la tahdi man ahbab ake gaya annabi alaihi salatu wasalam lallai kai ba za ka taba shiryar da wanda kake so ba sai Allah madaukakin sarki yace walakin Allah yahdi man yasha sai dai ka sani cewa Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya ga dama to shine ma da yace la tahdi man ahbab sai ai laysa ilayka zalik inma alayka albalag kai abin da yake gare ka kawai isarwa ne wallahu yahdi man yasha amma shiriya ta Allah ce shi yake shi yadda wanda ya ga dama walau alhikmatul balighati wal hujjatud damiga Allah madaukakin sarki shi yake da wato hikima mai isarwa da kuma hujja wadda take isasshiya kamar yadda Allah ya faɗa a Bakara laysa alayka hudahu walakinna Allah yahdi man yasha kuma haka Allah ya faɗa a suratul yusuf wama aktharun nasi walau harasta bi mu'minin to amma wata kila wani ya iya cewa ya za a da ayan nan ta cikin suratul shura kuma da Allah madaukakin sarki yake da yake cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa kadhalika awhayna ilayka ko ruhan min amrina har zuwa ƙarshe innaka latahdi ila siratin mustaqim shine malamin ka ce ba cin karo irin wannan ne yan tamuri suka ji zai an ci karo kai yaya kenan Allah ba daidai ya faɗa ba shine malamin suka yi ma bayani cewa akwai hidayatul bayan akwai hidayatul tawfiq yawa idan da kaji an korewa annabi alayhi salatu wassalam shiriya cewa ba shi zai ba hidayatul tawfiq ake nufi shiriya ta gam da katar a sa a zuciyar mutum mutum ya karba 100 bisa 100 ita ake korewa annabi alayhi salatu wassalam amma hidayatul bayan wannan ba a korewa annabi alayhi salatu wassalam wannan yawa tana nan kaga ba cin karo da ayoyin duk inda kaje kana tadabburi ba su karo ba shi sa ma da yace wa hadhihi al-aya akhassu min hadha kulli fa innahu qala innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ai huwa a'lamu biman yastahiqu al-hidayah Allah shi ya san waye ya fitantanta da kiriya biman yastahiqu al-jiwaya daga wanda yake da tantanta da halaka kuma ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim cewa wannan aya ta sauka ne akan abu talib babba annabi alayhi salatu wasalam kowa ya san ka karanta sira irin kariya da kulawa da annabi alayhi salatu wasalam ya samu da karkashin Abu Talib ya tsaya wajen kula da shi da soyayya da kauna da ya rika nuna masa to annabi alayhi salatu wasalam sai ya kira shi zuwa ga imani yace ka zo ka shiga musulunci saboda shiga musulunci shine abin da zai kasance ma babban hujja kuma ita ce hikima da zaka samu hujja karfa a gurin Allah madaukakin sarki to an ce akan sa ta sauka to ya tabbata daga Sa'id ibn Musayyib ibn Huzn al-Makhzumi yake cewa lamma hadarat Aba Talib ne wafata ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Talib bai da lafiya yana wato kan gadan mutuwa annabi alaihi salatu wasallam ya zo masa wajada indahu Aba Jahl ibn Hisham yana zuwa sai tarar da mugun iri a gurin Abu Jahil yana zaune dan Hisham wa Abdullahi bin Abi Umayya ibn al-Mughira suna zaune a gefen Abu Talib sai Annabi alaihi salatu wasallam yace ya am ya kai baffa da qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah kace la ilaha illallah kalma ce da zan bada shaida a gaban Allah cewa ka faɗa a wata wata ruwayar kalimatan ahaddu laka biha inda Allah kalma ce da zan tsaya ma a gaban Allah da ita ya gaya wa babbansa wannan kalmar sai Abu Jahil da Abu Abdullahi bin Abi Umayya suka ce ya Abu ya Abu Talib a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu zaka bar addinin kakanka Abdul Muttalib suka rika gaya masa wannan kalmar falan ya zama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ariduha alaihi annabi bai guce bai yana ta gaya mar wannan kalmar su kuma wa yauda ne lahu fi tilkal maqala suna ƙara maimaitawa a targaba an millati Abdul Muttalib suna ta maimaitawa kalmar in annabi ya faɗa su ma su faɗa hatta qala akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib har sai da karshen magana yace shi a kyale jira kan millata Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illa Allah yake faɗa wannan kalmar sai annabi alaihi salatu wasalam yace amma la tajranna laka ma lam unha anka yace wallahi ba zan dina nema ma gafara ba mutukar ba hana ni ba saboda yadda yake kaunarsa shine bai daina nema maka gafara ba sai da aya ta sauka mun biya a suratu tauba za ku iya tunawa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba to daga nan sai annabi alaihi salatu wasalam ya daina to shine innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha lalle ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba sai dai Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya ga dama Allah ya shiryar da mu sai Allah ya ce mai wa huwa alamu bil muhtadin lalle Allah madaukakin sarki shine mafi sanin wanda shine shiryayye sai Allah ya ce mai na'am
نتبع الهدى معك لتخطف من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آمنا يجزى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah madaukakin sarki yace wa qalu sai suka ce inna tabi'al huda ma'aka kaga in har muka bi shiriya a tare da kai nutakhaddaf min ardina to za a rika wafan mu za a tumbuke mu daga wannan kasar ta mu ta makka in dai muka wuce biya da kai suke ga annabi alaihi salatu wasalam shine ai nafsa in ittaba wato in ittaba ana ma ji in in ittaba ana ma ji ita bihi min alhuda muna jin tsoron idan muka ba abin da ka zo da shi na shari'a wa khalafana min aulina min ahya'i al-arab al-mushrikin an yaktiduna bil adha sannan wanda ke jefan garuruwa su kuma suka saba mana to za su zo su rike mana dauki daidai ta hanyar cutarwa saboda haka za su yi afka mana su cutar da mu sai Allah madaukakin sarki yake awalam nu makillahum araman aminan kin ba mu tabbatar da su a harami wanda yake amintaccewa haramin da suke cikin zuwa yayi amintar da shi ya zama amintacce da ba za a iya kawo masa wani hari ba a cutar da shi gaba ɗaya kuma Allah ya sanya shi haramin kansa yujba ilayhi samaratu kulli shay wanda ake kawo masa kayan marmari na kowane irin abu maka da madina ba a shuka amma ba wani kayan marmari da zaka nema ka rasa a maka kayan marmari kullun a cikin sa kake kuma ba za ka ga lokacin da ake shigo da shi ba amma za ka ta ganin su kala kala to shine Allah yake tuna musu da wannan abin da ya mutu cewa duk wancan amincin da aka ba ku gaji karewa aminci ma har kayan marmari kuke samu na daban-daban na kowace ƙasa akwai shi a maka sai Allah ya ce rizqan min ladunna arziki ne da gare mu ba za ku tuna wannan ba walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ban san haka ba sai Allah ya ce ne na'am wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ikataha fatilka masakinihim lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithin Allah madaukakin sarki yace wa kam ahlakna min qaryatin nawa nawa ne daga cikin alƙaryoyi da yawa waɗanda wato muka halakar batirat ma'aikata waɗanda suka butulcewa rayuwar da Allah ya dora su nawa nawa ne Allah ya halakar fatilka masakinuhum sai Allah yake to wa'ancan da kuke gani gidajen su ne gidan adawa ne da samudawa da mutanen kaza da kaza da kaza lam tuskan min ba'dihim illa qalila ba a zama bayan an halakar da su ba masu zama a gurin in ba 'yan kaɗan daga cikin mutane wasu ne masu yada zango wanda suka zo wucewa amma ga gidajen nan kufai ba kowa a ciki. wannan ba zai zame muku darasi ba cewa Allah ya ma ni'ima ka butulce masa duk lokacin da Allah ya ma ni'ima ko ta me to so ake in ka tuno ka gode wa Allah ta kuɗi ta mace ta yaya komai ta zaman lafiya ka gode wa Allah sai kuma ka nemi ƙari abinda Allah yake so kenan kai ko dan adam ne yanzu idan zaka zo ka yi wa iyalinka kai kaza in tana so ka ƙara mata wani to ta yi appreciating wanda ka kawo cewa ta gode to in ka ne ka nemi ƙari zaka iya bata amma in ta kuje wannan in bata yi wasa ba ta yi hudu babu zaka kwace wannan kuma ba zaka bayar ba domin horo to abinda Allah yake so duk lokacin da yayi ma ni'ima ba laifi bane dan adam ya nemi kari ko ya ce a gyara guri kaza da guri kaza amma ba a so ka butunce wa ni'ima duk kankanta ta kuma shi za ya Allah ya bamu labari a can cikin suratul nahl wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin sai Allah yake ne fa kafarat bi an'amillahi fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un sai yake wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa akadahum al'azabu wa hum zalimun haka ya faɗa a cikin suratul wato nahl cewa daraballahu wa daraballahu masalan qaryatan Allah ya buga misali akan wata alƙarya wata alƙarya sai aka ce kanat aminatan mutma'inna alƙarya ce da zaman lafiya da kwanciyar hankali suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali amma kuma ya fi rizqu haragadan min kulli makan suna samun arzikin su na kayan marmari da abinci ta kowanne bangare ana kawo musu amma wayannan mutanen sai suka irin ta mutane annabi Musa alaihi salatu wasalam fa kafara bi an'amillah a su matan ai cewa ke sun gaji da almannu wasalwa yanzu gurbi suke so da dankali eh shi suke so sun gaji da gasassun yan kira da da da zuma su kawai haka fadan adam ne wai ya gaji da wancan shi yanzu ya gaji so yake a fara bashi gurbi da da da da kuma kabewa da dankali wai su yanzu yake bukata ai mutum ba iya masa mutum yasa wani wani wani mahaukaci shekaru da yawa yanzu na ga ya mutu sai ka ji kawai yana tafiya ya ce mutum mutuwa kenan mutum kawai ji abin da yake cewa kenan mutum mutuwa kenan ai mutum ba wanda yake iya masa sai Allah to ka gani yanzu wai mutuncewa suka yi duk wannan ni'imar da Allah ya musu suka mutunce mata gaba daya sai Allah yake ba azaqa Allahu libasal ju'i sai Allah ya tsantsana musu tufafin yunwa yanzu tunda wancan abincin da ni'imar da suke ciki sun mutunce to sai Allah ya dora musu yunwa yanzu wal kauzi da tsoro ba kwanciyar hankali ba kai saka tafiya da Kaduna zuwa Abuja ba wani bawa Allah aka ce daga ibadan ya taho tun daga ibadan ya zo daga ilori kai suka zo suka wuce ibadan aka yi sai kawai motar ta lalace mota haya yace wallahi hankalinsa bai tashi sosai ba ya tsaya aka gyara mota amma suna zuwa sun baro Abuja a hanyar Abuja zuwa Kaduna kawai mota ta lalace aka ce a tsaya a gyara yake wallahi Allahumma salli ala shi wallahi ba zai tsaya ba shi kaza ka motar awaki ta zo da awaki yake shi a cikin awaki zai zauna me yasa saboda tsoro tsoro Allah yake ba zaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un idan wasu suke ganin wai kamar goyen bayan shugabanni aiki ba hanyar da zaka guri bayan shugabanni ne kai ne suke ba yadda baka ganin su haka ko duk malamin kirki baya ganin su ina ruwanka da su ba ruwanka da su amma dai abin da zai sauƙaƙa mana shi ya kamata ka faɗa ai kamar matsala ce idan ka zo yanzu kai ne wa maza wa'azi ko kuma maza duk maza aka tara dan ulumul zakari salim idan kwararre ne kai a wa'azi kakan ba da karbi akan haƙoƙin matansa akan ba wai dan matan ba sa saba musu ba daga ran da matan suka zo su ma jam'ul mu'annati salim to sai ka biyar da cewa shi kokari su ba mazajen sa haƙƙin shi ne kawai inda a ce wata ran wani shugaba zai zo ko gwamna ko shugaban ƙasa ko wanda yake a nan za ku ga yadda za a yi da shi ba Allah wannan shine likulli maqamin maqal to aje kai yanzu ka sauke haƙin kamar mata da miji ne za a ita cewa ki yi kokari duk yadda mace za ta zo ta kama karan mijinta kullun hakuri kake ba ta in ka kwari ba za ka jiga ta ba hakuri za ka yi ta ba ta cewa ya hakuri yi hakuri in kika yi Allah zai baki lada kin gana na afiya ai hakurin da take Allah haka ake gaya wa mata ba ka dora ta a keken tsera aje a sace ta shi kenan kai mata wato kai ka faran mata da kullunta in dai malami ya kware to wasu daga cikin majiya ko ban sauraron karatu sai su dauka wai kana goyen bayan shugabanni ko kaza ko ka ko ka ran da Allah ya hada ka da shugabannin ka tsaya kai karkatar da bakin ka anan za a gane shi wani kwadayye ne kwadayye yake amma a yanzu so ake kai wanda kake mabiyi sauke naka haƙin ka nemi naka haƙin gurin Allah shikenan haka annabi ya ba mu shawara to shi wannan kuma ya kamata ka gaya wa mutane amma inda za ka sami mai hankali ba karatu ake ba wanda ya fahimci rayuwa ai da kai za a zauna ta faɗa kurakuran shugabannin cewa bai iya keke ba kwarai kuwa sai ku tunda magana ce ta hankali ba zagi cewa wannan bai iya keke ba saboda haka ba ya to an turo shi daga dala ba ba burki kuma ya to yayo kan mutane misali duk wannan za ku iya tattaunawa sosai domin hira ce amma lokacin da kake gaya wa al'umma mabiya to ya kamata ka gaya musu hanyar da za su bi domin su zauna lafiya kuma su ba hanyar da za su gaya wa Allah cewa ya agazawa direban su ya kai su lafiya haka ake yi to wannan shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa to nawa nawa ne daga alƙari waɗanda suka butulcewa rayuwar da Allah ya dora su a kai fatilka masakinu Allah yake ku kalli gidajen su ga sunan lam tuskan min ba'di ba ma a zama a gidan illa kalilan ba kadan ba ba fiya da zango matafiya su kadai ke dan zama a cikin gida ɗari bai fitu zauna a biyar ba ko goma ba ruwan kowa da gidan wa kunna nahnu alwarithin Allah yake mu za mu gaje gidajen gaba daya domin ba mai gadar su sai Allah yake ne na'am وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون Allah madaukakin sarki yace wa ma kana rabbuka muhlikal qura ko da dai ubangijinka baya halakar da alƙarya hatta ya ba'atha fi ummiha rasulan har sai ya aikawa manyan biranen wato manzanni waɗanda za su je su musu wa'azi kafitan fiki na kowace jaha ko kowace ƙasa sai Allah ya turo musu da manzo wanda zai zo musu wa'azi sai Allah madaukakin sarki yace ya tulu alaihim ayatina sai sun je sun karanta musu ayoyinmu wa ma kunna muhlikil qura ba mu taba halakar da wata alƙarya ba jami'i ne na alƙarya shi alƙura din illa wa ahluha zalimun fati sai mutanen garin sun kasance suna zalunta kawunan to mala ya gaya mana anan cewa ma kana rabbuka muhlikil qura hatta yab'atha fi ummiha wa hiya makka Allah madaukakin sarki bai taba halakar da wata alƙarya ba sai ya aikowa wato babban garin daga cikin garuruwa shine makka sai ya aiko musu da manzo wanda zai karanta musu hujjoji akan cewa lalle annabi alaihi salatu wannan annabin da yazo annabin Allah ne ku yi kokari ku bi shi sannan wanda ya kaza zai shiga wuta wanda ya bar kaza kuma zai shiga aljanna sai ya fada kamar da Allah yake fada qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a a cikin suratul araf ko kuma wa man yakfur bihi min al ahzabi fan naru maw'idu duk wanda ya kafircewa annabin da aka turo daga cikin rundunonin nan to wuta ce makomarsa ko kuma ka koma Isra'il da Allah yake wa in min qaryatin illa nahnu mulikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adhibuha azaban shadidan kana zalika fil kitabi masdura sannan kuma ka dauko da yadda Allah yake wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba mu taba azabtar da wata alƙarya ba sai mun aiko mata da dan aike manzo to wannan shine abin da wato ya tabbata kuma ya tabbata a hadisin bukhari da muslim annabi na cewa ba'atha ila al-abu'ita bu'itu ila al-ahmari wal aswad Allah ya aiko ni ne zuwa ga baki da fari wali hada kutima wato kutima bihin risala wan nubuwa ko katama bihin risala wan nubuwa saboda saboda haka Allah madaukakin sarki ya cike wato manzanci da annabci da annabi alaihi salatu wasalam sai annabi yace fala nabiyya ba'dahu wala rasul ba wani annabi ko manzo bayan annabi alaihi salatu wasalam bal shara'ahu baqin babaqa'il layli wan nahari ila yawmil qiyamah saboda haka tawashar ahu kai bakin baqa'in baqa'ul layli ila yawmil qiyamah wannan hari ila yawmil qiyamah shara annabi alaihi salatu wasallam ita ce mai wanzuwa dare da yini har zuwa ta shi alqiyama ba wani annabi da za a turo to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan cewa wato wa ma kunna mulikil qura illa wa aluha zalimun ba mu taba halakar da wata alƙarya ba face sai waɗanda suke alƙaryan nan suka kasance azzalimai sai Allah yake ni وما أوتيتم شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبدا وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين Allah madaukakin sarki yake wa ma utitum min shay duk wani abu da aka baku a doron kasa fa mata'ul hayatid dunya wato dan jin dadi ne na wannan rayuwar ta duniya idan mutum yana da kuɗin da bai ma san adadin su ba to dan jin dadi ne kankani na rayuwar nan na duniya annabi alaihi salatu wasallam yace wanda yafi kowa jin dadi a duniya idan bai ba Allah ba idan bai ba Allah ba idan ya je ranar alkiyama aka tashi a wuta na sakan daya aka fito da shi aka tambaye shi aka ce ka taba jin dadi a duniya sai ce wallahi tun da yake bai taba jin dadi ba sakan daya wanda yafi kowa talauci yafi kowa tsiya a doron kasa amma mumini ne ya ba Allah da an sa shi a cikin aljanna na sakan daya a tambaye shi a fito da shi a ce ka taba shan wahala tun da kake ce shi bai santa ba kwata kwata kayi yamma yayi gabas to shi sa Allah yake kwatantawa da cewa mata'ul hayati dunya dan kankani ne duk wani irin rayuwa da zaka yi na jin dadi da kake a doran kasar nan to kankani ne waji na tuha da kawo kakuwa to kawo ta kawatanta shi sa malai wani mawaki ke cewa innama dunya fana'un laysa lid-dunya subut innama dunya ka bahrin yahtawi samakan wa hud wa laqad yakfika minha ayyuha talibu hud ibtanim waqtaka fiha qabla ma fiha yafut innama duniya ka baitin nasajatul ankabut shine innama duniya fana'u yace duk abin da yake cikin duniyar nan karewa zai laysa lid duniya subut lalle duniya ba gidan zama bace innama duniya ka bahrin yahtawi tabakan wa ud wannan duniyar fa kamar koji ne da ya kunshi shark da whale da fish gaba ɗaya manya da ƙanana har da crayfish a ciki duka kamar koji ne da ya kunshi wayannan shine yahtawi tabakan wa ud wala qad yakfika minha ayyuha talib hud hakika ya ije ka ya kai mai neman kifi sai yace idani waqtaka fiha kari wani lokacin ka a cikin duniyar nan kabula ma fiha ya hud kafin abin da yake cikin ta ya kare domin fuja'a fuja'a lafiya lokaci sai a ce ya shiga yanzu ya mutu gaba ɗaya dadin fa ko me kake takama da shi ya tafi shine kabula ma fiha ya hud yake innamar duniya ka baitin nasajatul ankabut ita fa duniya kamar daki ne da ko gidan da gizo-gizo yake gidan gizo-gizo ko kowa ya san babu wa inna awhanal buyuti lawaitul ankabut law kanu ya'lamun ba gidan da yafi kowanne ya sauki rusa irin na gizo-gizo domin zai wata yana yi shekara yana yi a haifi jariri yanzu da ya haka da hannu ya rusa shi shi za ka ce ma awhanal buyut saboda haka wannan rayuwar duk wanda ya fahimce ta zai gane cewa kawai ba komai ba nazari da darasi da ake ka dauka kenan in an kai wani da kai to ka tuno ba kai wata ran ana kaiwa da kai wata ran kai za a kai a dawo ko kana so kuma ko ba ka so to shi ne Allah madaukakin sarki yace wa ma inda Allahi khairun wa abqa duk abin da yake gurin Allah shine mafi alkhairi kuma shine zai wanzu shi zai tabbata afala ta'qilun Allah yake ba ku da hankali duk wa'azin da ake yanzu ba za a hankalta ba mutum ya gane annabi ya faku cewa ga abin da ya kamata yayi abin kirki abin tsiyan nan kowa zai iya kai hakuri ka bi Allah kowa zai iya sai yake afa man wa'adnahu wa'adan hasanan shin wanda muka yi ma alƙawari alƙawari wanda yake kyakkyawa fa huwa laqihi kuma zai haɗu da shi kaman mata'anahu mata'al hayati dunya daidai yake da wanda muka to daidai yake da wanda wato muka wato muka muka biyar da ji daɗi na wannan rayuwar shine kaman mata anawu wato madal hayati duniya kaman wanda muka ji da shi dadi na wannan rayuwar ta duniya thumma yawmal qiyamati sannan ranar alqiyama Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa shi wannan bawan Allah da ake maganar sa minal muqdarina wato yana cikin waɗanda za a halarto da su da aikin sa da shi kansa gaba daya shi ga Allah ya faɗa can wato a suratul safat walaula ni'matu rabbi la kuntu minal muqdarin ko kuma wala qad alimatil jinnatu innahum la muhdaruna lallai wato wannan shine abin da ya kamata ya zama wa kowa da ranci dangane da abubuwan da wato yake na wa'azi kamar nan gurin za mu iya tsayawa kuwa ina ga za mu iya tsayawa nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofin ga maɗaukaka Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah madaukakin sarki ya biya muku musu bukatun su na alkhairi wannan kasa ta mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da tashi hankali da matsala Allah ka maganta mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tubokun sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tubokun sa madaukaka Allah ka sa rayuwar mu ta amfane mu duniya da lahira Allah ka shirya matasan mu da wato waɗanda suke yan mata gaba ɗaya muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tubokun sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya fito a gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka san bukatun su Allah ka biya musu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين